أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد dangane da ci gaba da karatunmu na littafin alburhan garkuwa fi tajwidil qur'an kan tajwidi na alkur'ani a darasinmu na baya mun ga hakamun nunin sakina wata tamim ko kuma mun ji ta'arifi cikakke na nunin sakina shine an nunin sakina hiya lati la harakata laha wannan shine comprehensive definition na nunin sakina in ka ce an nunin sakina hiya majzuma wannan ta'arifin a bai cika ba gaskiya yawwa tarifi ne na farko-farko wanda yara za su yi amfani da shi amma idan ka yi advancing din karatunka to ka ɗauki a nuna sakina hiyallati la harakata laha haraka din maka ce ya shafi harka harkatul li'rab da kuma harkatul bina duka nau'in harkokin guda biyu sun shiga ciki to matashin karatunmu ne shine al-izhar haka ne ko wa huwa lugatan albayan ma'anan izhari a cikin harshen larabci shine albayan bayyanarwa yanzu idan ne haka da can ba ku ganin tafin hannuna yi amma in ne haka yanzu ba kowa na ganin tafin hannuna to izhar kenan bayyanarwa mun fahimci wannan ko masha Allah wannan shine ma'anan kalmar izhar a cikin harshen larabci wastilahan wancan lokacin shine literal meaning kenan istilahan shine technical meaning technical meaning in an ce istilahan ku duba kalmar istilahan daga salaha ne salaha ya yi gyara kun gani to sai aka auna kalmar da ma'aunin ifta'ala sai aka ce istalaha a ƙa'idan nahau istalaha daga nan sai aka yi ibdadin ta'un din ta'un saboda ta zo a gaban sad sai aka ce istalaha aka yi ibdadin ta'un ta'un mun gane ko daga nan sai aka samu kalmar mustalah in aka ce mustalah shine dukkan abinda malaman wani fanni suka zauna suka fitar da waɗansu dokoki da ƙa'idojin da suka yarda da su sakamakon binciken shine mustalah kamar misali a ce a cikin tajwidi in an ce nunin sakina ana nufin kaza ne in an ce al ana nufin kaza ne in an ce idigami kaza ne in an ce ikhfa'i kaza ne in an ce takalili kaza ne imana kaza ne in an ce ishmama ana nufin kaza ne to duk waɗannan istilahat din duk waɗannan terminologies din in aka hada su gabaki da su ne wannan hukunce-hukunce su ne ake ce musu mustalah kamar karkashin ilimin hadith idan malaman hadith a bayan malaman hadith sun zauna suka binciki cewa hadisi ya kasu kashi uku ne akwai hadith sahih akwai mene akwai hasan akwai kuma da'if mun fahimci nan ko daga nan kuma sai su ce maka sakamakon binciken su ya fitar da cewa dukkan hadisin da darajarsa ta gaza sahih da hasan ya zama da'if wa kullu ma arfatu al-husni qasrfahu da'if wa huwa qasamun kathur kamar hadisi musalsal shine kaza kamar musalsalin kulma ala wasmin ata madalla kamar mudabbaj kamar riwayatul aqran kamar hadith wanda yake fard ko ƙarƙashin shi akwai mene akwai akwai aziz akwai garib akwai kuma mene mashhur garib din ma akwai fard din ma akwai fardun nisbi akwai fard mutlak haka ne ko to duka irin waɗannan in sun ce muhaddith kaza suke nufi in sun ce abun nan idan sun ce musnad yana da ma'anona guda biyu in sun ce musnid in sun ce muhaddif in sun ce kaza ga abin da suke nufi to duk waɗannan har aje karkashin har aje cikin babu jarhu ta'dil har a je can karken matsalolin abin nan a dokokin nasu da muka mace wannan duk inda sun ce kaza kaza kaza suke nufi shine mustalah a kas a cikin tajwidi in an ce alqasru shine yakan zo da ma'ana guda biyu ithbatu harfi maddin ka ja harafin madda qala yaqulu qila wannan shine ake ce mishi alqasru kun gane wajen a yakan ku alqasru kuma yakan zo da harfu harfu harfu maddi bi kulliya ka share harafin maddan gabaki da kaman waslu da faslu in sun ce waslu suna nufin kalmar da aka kalmomi guda biyu da aka haɗe sojan rubutu faslu kuma fa aka rabe to in kuma ka je karkashin balaga su kuma sun ce a kasru a faslu da waslu ga abin da suke nufi in ka je kuma karkashin karkashin hadisi akwai faslu da waslu shi ma fiqhul hadith misali kaman wutiri annabi sallallahu alaihi wasallam an samu yayi wutiri raka ɗaya ya yi wuturi raka uku ya yi wuturi raka biyar ya yi wuturi raka ana raka bakwai to in ka yi ka ɗauki rakoyi uku ne kai za ka yi wuturi ɗin sai ka yi sa haɗe ga baki ɗaya ka yi raka a ɗaya ka miƙe raka a biyu ka miƙe maimakon ka zauna a sai ka sake tashi ka sake kawo raka a ɗaya kaga ka yi ka haɗe su ko in ka yi raka a biyu ka zauna kai tahiya ka sallame sannan sai kawo raka a ɗaya karke ka rarrabe ya yi ko to in ka haɗe shi ne wasulu in kuma ka rarrabe ka yi ne to haka za ku samu haka za ku samu kowane fanni ɗin akwai nasu istilahat ɗin akwai nasu dokoki da ka'idojin da suka yarjejeniya a kai in sun ce kaza suke nufi kaza ne kamar mu nan yanzu misali sai mu haɗu sai mu yi tufaki cewa duk wanda bai kawo hadda ba sunan shi salman duna kun gani yanzu duk idan muka zo ina ban shigo da wuri ba sai na ba da oda a cigaba da karban hadda bayan karban hadda sai na shigo sai na ce daga can na shigo sai na ce su waye salman duna ya zai kaga in ba mu ba ba wanda zai sani wanda ya shigo ajin ziyara ko kuma bako ba zai taba sanin me ake nufi ba mun ban wannan ko to duk waɗannan dokokin su ne istila to me wasu dilahan a wajen malaman tajwidi idan an ce al-izhar me ake nufi malam sai ce huwa ikhraju kullu harfin huwa ikhraju kulli harfin shine fitar da duk fitar da kowane harafi min makharji da kamar fitinsa min gairi gunna ba tare da kai gunna ba fil harfil muzhar kuskure ne da da kasaran nan muzhar fataha shine gidiri muzhar ga harafin da aka fitar da shi aka bayyanar da shi muzhir kai ne kai da kake izharin kai ne muzhir ismul fa'il kenan muzhar harafin da aka yi izharin sa misali wa minhum man aman man a man me aka bayyanar nunin ko shine alharf alharful muzhar wane ne yayi ni ko ni ne na zama almuzhir mafhum hadha to bari mu dubi tarifin mu ga me yake nufi ko ikhraju kulli harfin shine ka fitar da kowane harafi min makharji da kamar fitansa min gari gunna ba tare da kai gunna ba fil harfil muzhar ga harafin da aka izharin sa ba tare da gunna ba to kun ga wannan tarifin tarifi ne wanda ke shamil ya shafi izhari da nunu sakina to ko da ma ya tsaya nan ya ce min gairi gunnatin ok ko da bai ce filharfil muzahar ba wannan tarifi ya cika in ban ci wannan ko misali man utiya man utiya man u kaga ai na bayanin na bayyanar da nunin ko to ya zama izhar ya zama izhar ko da ma misali waɗanda suke yin izharin ba'un ba sa idgamin da cikin mimin يا بني اركب يا بني اركب معنا اركب معنا ba an bayyana ba ya zama izhar mu ban jannan ko tunda ya ce huwa ikhraju kulli harfin to bayyanar da kowane harafi ya shiga nan mun ban jannan ko wa hurufu sita harfan su guda shida ne harfan mene shi izharan kalmar sita ga asalinta nan siditatun ne sidita ku gane shi wannan fa akwai wani idigami da aka yi ku gane yanzu idan ka ce rabe ko na biyar za ka ce mene khamis na shida za ka ce mene sadis ba ga dalin ba kun gani to ai shi ne a nan siditatun ne to dalin nan da ta'un nan sun yi kusanci wajen mafita sai aka yi ibdalin dalin din aka mai da ita mene ta'un sai ya zanto yanzu an samu tamafilani to an samu tamafilani mai za a yanzu sai a idigamin da farko cikin na biyu sai aka ce sitta mafhum hada to harfin izharin su ne ga sunan guda shida huruful izhar hiya sitta ahruful izhar kun san ahruf in ba su kai goma ba akan ce ahruf in sun wuce goma shine akan ce huruf so ahruful izhar alhamza walha'u walha walghain wal'ain walmani walghain walha su ne ko? وتكون هذه الحروف مع النون في كلمة أنا إسام وأنا حرفا تارد النون أكلمة دا وفي كلمتين كما ذا إسام سأكلمة ميقودا بيو وما التنوين أما إن دي تارد التنوين ني ولا يكون إلا في كلمتين سيكلمة ميقودا بي شي وانا كينا إذا مكا سامو إظهار النون الساكنة زام إسام شي في كلمة za ku mu sami shi ina ina fi kalimatain haka ne ko amma idan na tanwini ne shi fi kalima ne ko ake sama ba samun shi kalmi kai kalmomi tsakankanin kalmomi guda biyu ba samun shi afwan ba samun shi a kalma da sai dai kalimatain haka ne ko فمثال النون مع هذه الأحرف من كلمة ومن كلمتين مثال النون تارد أن حرف أكرم دا لكم كلمة بيقول بيو أنا إذا منذ galibi alhamdulillah an san yadda ake dabbakawa amma concentration zai fi ne akan kurakuran da ake yi wajen dabbakawa yan auna mu duba mu gani yan auna yan nun sakina lokacin izhari ta kharuji min tarfin lisan kun gani shi yasa wajen ɗabbakawa da zanen ne ne sai ku yi haƙuri ba inda rabona da biology shekara na amma dai ya ɗan fito ko yawwa nunu sakina takhruju min tarfi lisan mu kiyaye wannan point mai kyau lokacin da kai izhari nunu sakina tana fitowa ne min tarfi lisan da tanwini amma lokacin da kai idgami da ikhfa'i tana fitowa ne min al-khayshum ba kowa ne ya fahimci wannan ba hadha shay'un daqiqun saboda haka mu kiyaye shi da kyau nuna sakina lokacin izhari tana fitowa ne daga ina ne tarfin lisan shi yasa idan ka zo faɗa yan kaga halcin ka zai daga sama tarfin lisan nan wajen madandana nan testa nan nan wajen madandanan ka zai tashi tabi a usulul thanali uliya ko tushen haƙora na sama waɗannan incisors ɗin nan su ne a thanaya ɗaya thaniya biyu kuma thanaya mafhum hadha to zai tashi sai ya tabi bayan halcanka daidai tushen hakura yan hauna yan auna yan a ku duba da kyau ku duba da kyau wannan in ka kiyaye makharij ko da mutum na bayan ka ne na karatu za ka iya gano kuskuren shi bari mu faɗa ku ji yan auna yan yan auna yan auna yaya mafiti nuna abu da halci na tafi mafitan jamil jiddan abu ne ko mai sauki kawai sauraro ne kawai ake bukata ka yi shi yasa za ka yi mamaki imamu kalun ta yaya ake gane yadda ake kurakurai yana ganewa ta hanyar kallon baki domin kun san kurma ne amma kuma ubangiji allah ya hore mishi iya karatun kur'ani har da kuma gyare-gyare so yana kallo ina ne bakinka kake sa kake bakinka harshen kake taba laban kake taba da sauransu nan da nan sai maka gyara hafsinu duri shine wanda ya fara kiyaye duka ruwayoyin gaba ya haddace duka ruwayoyin gaba ki da kamar yadda su malamai suka bayani amma shi kuma bai gani shi kuma shi kuma kaho ne kaga yanzu da zaran kafurta da kunni ko zai saurara ya san ga inda mafitin yake nan da nan ko sai ce guri kaza kai kuskure guri kaza ga inda ya kamata kai mafhum hadha to duk inda ka zo izahari mu kiyaye wannan tarful lisan zai tabi usulul thanaya al-ulya tarful lisan zai tabi usulul thanaya ya da zai tabi tsakiya yan yan sai ka ji bambanci amma da zai tabi tushen daidai tushen fa yan sai ka ji kuma ya zauna daidai mafhum hada to mu lura da abinda ko zan dan yi tambayi kenan anan daidai gurgudu alhamdulillah ana kokari wajen furta man aman minhum sannan na daga cikin abin da muke yi akwai wani abin da ake ce mishi idan kuka lura da kyau nunin sakinan ai tana nunin tana dauri ko a wajen izhari ko except warshu wanda ke shi wajen alhamza ba shi da bayin izhari shi na kaluki a gurin kamar mana mana minista baraka mun banci wannan ko to waɗansu idan suna karatu wajen izahari ba sa kulawa da kyau ana son ne kamar yadda almamul ji'ubar ya bayani in za ka izaharin harafi to ana son kamar na halcinka ne a wajen tushen haƙoranka da ciki a ciki wajen tushen haƙoranka kamar na da kyau ta yadda ba zai motsi ba in yi motsi to daga nan sai a sami mene sai a samu galgala wa min man amana bi ko kuma yan hauna an yan hauna yan hauna yan hauna kaga ai yan haun baka daura nun nun da kyau ba ko to wannan kai abin da ake cin shi tahrikus sawakin tahrik as-sawakin dukkan wani sakin ana sanya a daure shi chap amma ban da harfin gargala harfin gargala su ana son a ji motsinsu nibra din in dai zahari ne ana son ya daure siratal ladhina an'amta alaihim an'amta an'amta an'a an'a an'a shikenan sabanin ana a ana a ana a to yanzu ba karatun ba za mu wajen karban hadda zafi mu kada tsanani a gari ko saboda waɗansu suna yin irin wannan wa atharal hayata dunya ad-dunya ad-dunya sabanin wa atharal hayata dunya ad-dunya adala kai gargada kai tahrikus sawakin sawakin jam'i ne in ɗaya ne sai a ce tahrikus sakin mun bance wannan ko Allah ka samu dace min ilm ينحتون من حاد فسينغضون إليك رؤوسهم من غل المنخنقة ولا ثانية لها في القرآن تكتب نن عند أكسامي نون الساكنة دخاء أكلمة دا كلمة دي تي كو أتكين القرآن شيء سيأتي ولا ثانية باب وتكلمة دا أكسامي نون الساكنة haɗe da kha'un sai a wacan nan kalman kawai suratul ma'ida ko wala thaniya la hafil qur'an wa min khizyi wa min khizyi wa min khizyi wa misalu tanwin kullun aman warshu shi sai na kadu ko yau mutanen hamza ku su kuma su hamza su khalaf sai su saktu sai su saktu jurufin har jurufin har jurufin har a gana an yi tahrikin sakin ko wannan hadha yu'addu lahanan ana ce mishi mene allahan خلق عظيم عليم حكيم قولا غيرا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا يومئذ خاشعة to me me me dalilin izhari ku duba akwai waɗannan harfan guda shida su ne kawai harfan huruful ja'iya to me yasa ba a ce a yi izhari na nuna sakina tanwini wajen harfan idgami ba ko wajen harfan iklabi ba ko na ikhfa'i ba sai aka zaɓi na izhari aka ce anan ne ko za a yi to mu duba da kyau kaga alhamza da ha ko daga halk ko sannan kuma akwai mene akwai ainun ha'u akwai ghainun kha'u ko to mu lura da kyau nuna saki na dama mun ce lokacin izahari tana fita daga ina ne tarfin lisan nuna saki na tanwini ga sanan min tarfin lisan to haruffan ikhfa'i ku lura da kyau akwai kafin da kafin ko a halk wasatul lisan akwai shinin ko da mene da jimin ko dalin kuma suna karfin lisan da dai sauran sinin da sauransu ko to in ku lura da kyau tsakanin nuna sakina da tanwini a nuna sakina tanwini wani harfi ne wasu harfa ne suka fi nesa da nuna sakina kaga huruful izhar ko huruf halki su suka fi nisa ko to shine malaman suka ce wal'illa fi zaharin nuni sakina wa tanwin in aka ce illa ana nufin dalil wa dalil ko hujja wal dalil fi izharin nuni sakina da tanwin dalil abinda ya sa aka ce za a yi izharin nuni sakina da tanwini inda hazil haruf wajen waɗannan haruffan shine bu'dul makharaj saboda nisancin mafita sun yi nisa ku duba haruffan idigami su suna fitowa ne daga ina kaga ya'un da ya tarfi wasatul lisan ko wawun daga na labba ya'un daga ina okay mun gane mun gane ya'un ko sai mene lamun daga tarfin lisan nunun tarfin lisan mimun shafatani ra'un kuma kun gane tarfin lisan ko to kun ga saboda mafitan nuna sakina tanwini yayin izhari fa yayin izhari kaka itlaki yayi nisa daga mafitan ina mafitan harfan halif kaman ka ce harfan halif suna fitowa ne daga jihar jigawa nuni sakina tanwini kuma su kuma sun fito ne daga nan jihar kaduna ba a samu nisa ba su kuma sauran suna kano zamfara abuja ai duk ba suna kusa da jihar kaduna ba to shi yasa su sauran sai aka kawo waɗancan hukuncin amma na waɗannan saboda neman fitan ya yi nisa jihar su ba ɗaya ba ne shi yasa sai aka ce a izahari amma wannan fa falsafa ce kawai ta malamai haka alkur'ani Allah ya saukar da shi yawwa haka aka ji manzo sallallahu alaihi wasallam karanta kokari ne na malamai kawai Allah saka musu alheri akwai Kaduna North ne ko South ne aka an yi wata musabaka Malam Abdullahi shi ne alƙalanci ya jagorancin alƙalai daga nan sai ya tambayi wani yaro wa atharal hayatad dunya yace me yasa ka karanta a duniya da izhari yaron yayi shuru ya ta tunani ya rasa abin da zai faɗa sai Allah ba shi fikira sai yace haka Allah ya saukar yace shikenan kwa yaya ko ko akwai wani budul makarji ko kuma tamazu ko takarub ko kuma tajanus wannan hujjin ta isa kawai yawa ya sai ya ce haka Allah ya saukar shikenan mun banci wannan ko to Allah ka samu dace ai ba'uda makharajin makharaja makharajin nun wa tanwin ma'ana mafitan nun sakina tanwini yayi nisa an makharajin huruful halq dangane da ko kuma idan ka danganta da harufan halq fa nun wa tanwin min tarfil lisan kun ji abin da muka faɗa nun sakina tanwi suna fitowa ne daga tarfil lisan wal hurufu sitta min al halq harfan izhari guda shida suna fitowa ne daga halq mako- makoshi wa maratibul izhar salasa to ga abinda dama nan ba mu ganewa ga martabin izhari nan guda uku ala inda hamza wal ha za a ji nun sakina ta fi fita wajen hamza da ha'un Y- uh, misali yan auna yan yan aun yan hauna yan aun yan hauna wa ausat inda al'ain wal ha sai kuma martaba ta biyu wajen mene wajen ha'un da ainun yanda za ta fito sosai yayin da kai kai izharin ta wajen alhamza da a mene alhamza da ha'un ba haka za ta fito sosai ba wajen ha'un da da da da, da ainun sai kuma adana wajen gainun da kuma ha'un idan kuna son ku ƙara fahimtar wannan ku ku fahimci khalil ku- ku- kokari lokacin da khalil hussein ke karatu ka rinka sauran da yake izharin zaka ji akwai dan bambanci kaɗan amma ba kowa ne ke kula da wannan ba ku da kuke ajin malam abdullahi za ku ƙara ribanta wajen malam abdullahi don alhamdulillahi yana ɗaya daga cikin waɗanda allah ya hore mana su a jihar kaduna nan in dai karatun kur'ani ne in dai ɗabbaƙawa ne an fahimci wannan ko allah ya mishi wannan baiwan ina daɗa faɗin wani abu mun je musabaka a ja- matakin jiha jihohi daban-daban amma har yau har yau ban taɓa ganin ga su gwani sadiq a zamfara ga gwani tahir kai ga gwanayen nan ga su nan eh, sau- abin nan abin nan bar maiduguri zamfara kano da dai sauran gurare amma a gaskiya ba wanda da a ce in musabaka saboda dare za su koma gida amma aka ce akwai dan jihar Kaduna bai yi ba wallahi za su rinka ba da sallahu cewa idan an kira dan jihar Kaduna Abdullahi abin nan da Allah a faɗa musu za su dawo wallahi tallahi kamar shi in yi rike sifika ya fara rera Qur'ani sallallahu alaihi wa sallam hatta hancin hatta hancin cikinka sai ya sun cewa an rera Qur'ani wannan ba wai ina yi bane wai din kuma muna da shi ai mun tare muna tare da shi a nan jihar Kaduna ba a'a gaskiya ce a faɗi ta ina tabbatar maka in eh eh hatta masu masu sai da kaya a waje gwanjo littattafai masu sai da abinci wallahi imam abdullahi ya rike speaker ya fara rerawa ina tabbatar maka ga baki ɗaya zaka kowa ana sa kananan yara da ana ku rike min kaya sai su shigo cikin hall ko ana karan karatun malam abdullahi malam koda ya samu jarabawan tuntube amma yana gama kai ka ce shine kawai na ɗaya kowa sai kai ai Allah ya bamu danshin ku malam Allah ya bamu danshin ku wannan ni ganau ne ba wai jiyo ba ne a gaba na ya faru akwai gwani- gwani tahir mus- wata musabaka da muka je gwani tahir na maiduguri wajen sha daya zai koma masaukin shi sai ya rage sauran 'yan jihohi guda uku akwai dan kano akwai dan kaduna akwai dan maiduguri in ba in ba na manta ba to malam abdullahi bishi a lokacin shine ke majahar kaduna sittin tafsiri wallahi a gabana ya bar sallau cewa idan har ya tafi an kira mana abdullahi abba to a kira shi ya dawo kun mace wannan ko to Allah ya sa mu dace amma kuma abin sai baka mamaki mutum kaman ba shi a jihar to Allah ka sa mu dace Allah shi mana jagora inna Allah yarfa'u bi hadhal kitab aqwaman wa yadhu bihi akharin to Allah ka dauka mu da Qur'ani watan duk wani abubuwan da ya je misir fa ya fara yi mus- wajen musabaka wallahi yana fara tila lokacin wajen ya izifi 20 ne ko izifi nawa ne lokacin muna secondary school da yake da alhuda hudu muka yi da babanku da alhuda hudu muka yi to ciki ikon ubangiji Allah subhanahu ta'ala fa yana fa fa- lokacin yana gane rera fusuri yana fa fara rerawa basum isti'aza basmala wallahi musra duk suka miki kai ka ce kusuri ne ke karatu to Allah ya mushi wannan baiwan to Allah ka ɗauka mu da Qur'ani wa ilayka shahidul izhar to ga shaida nan ko hujja akan izhari mai tufa da littafin tufa kala ya ce mai tufa ce linnuni in taskun walil tanwini arba'u ahkamin fa khustabini sai ka ce arba'u ahkamin hukunce hukunce guda hudu sun tabbatu linnuni ga nunin amma wace iri akwai nun sakina akwai mutaharrika to yana nufin in taskun nun sakina ce idan ta zo da dauri ita tanwini wadda tanwini da tanwini suna da hukunce hukunce guda hudu fa khutta biyini ka riki bayani na haka ne ko hamzun faha'un fal awwalu izharu hukuncin farko na nun sakina shine izhar shi kuma qabla qabla ahrufin ana yin shi ne gabanin waɗansu harufa sittin guda shida lil halqi waɗanda suke fitowa daga makoshi rutibat waɗanda aka jero su ta kula da mafitansu ya ce menene hamzun sai ce faha'un thumma ainun ha'u muhammadatani thumma ghainun kai ba ku gane sirrin nan ba fa ku gane sirrin ko watan yadda suke a according to the places of articulation nasu haka haka haka ya jero su a cikin baiti yau wannan sirri wannan sirri ne a gurin nan ku gane da kyau ba shi yasa ya ce rutibat duk za ka ga mutane suna yawan tambayoyi daga jihohi daban-daban me yasa ya ce rutibat ma'ana rattabaha hasba makharijiha ya rattabaha fil baiti hasba makharijiha mun bai wannan ko wannan kuma sirri ne da Allah ya mai irin waɗannan malamai baiwa Allah ka samu dace faltarifi to ka san su watan ka san harfan izhari din a wata nuska kuma faltu'rafi a san su da mabniul majhul hamzun fa ha'un thumma ainun ha'u hamzun ha- harfin alhamza shine na farko sai ha'un sai kuma ainun sannan sai ha'un muhammalatani waɗanda ba su da digo idan muka dubi ha'un ha'un ai ba digo ko to suna ce mishi harfun muhmal muhmal kha'un kuma fa yana digo ko suna ce mishi harfun mu'jam harfun mu'jam ko kuma manqut ya fita Allah ka samu dace to wannan shine dangane da izhari insha Allah ta'ala zamu dakata ana kurakuran da ake yi kamar yadda na- kamar yadda na faɗa galibi wajen izhari ba a cika kuskure ije nunin ije tarfin lisan a mafitan ba galibi sai dai a yi taharikus sawakin a yi kalkalan na harufa to wannan lahanu ne ma'ana kuskure ne mun banci wannan ko Allahu ala na'am shek shine wajen gashi ma dai nan ko inda suke fita haka hamzun da ha'un su da suke da martaba na adina ko afwan a'ala ko wannan kuma su ne suke da martaba wusta ko ganin kuma da ha'un su suke da martaba adina wajen ɗaurewan yan aun yan yan yan hauna yan aun wajen ainun misali an na'amt an na'amt yanda ka- mu furta da kyau yan yan aun mu furta yan aun an na'amt shin wace ce tafi bayyanewa ta farko wajen wajen alhamza nuna sakinin tafi fita mun bincin nan ko na'am shi ne sosai so ai ai akwai sirri eh sosai kuwa sosai kuwa haka yake kaga wannan wannan makharaj ne kulli sauran kuma ka dubi kowanne su makharaj ne juz'i ko da ke zamu zo su gaba insha Allah ta'ala ba sani ba mun fahimci su ko to Allah ya sa mu dace to bari mu je risalatu warshin ko subhanallahi kuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk